ربنا صلح إليك الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله قدر الدار العظيم سبحان الكفر بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الجيم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الوحينا إلى الذكر والوحيد صلاة عليه صلاة الله ثم صلاته صلاة تركنا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم صلاته نزل الله عني ظلمة الليل والدجى ففيها ينال الصب للهب مخرجا يبيت يرائي النجم والكل رامد يهزم درا بل يهزم أبهجا عليه صلاة الله ثم سلامه تذكر خير الخلق طه محمدا زين المحيا أبلدا كان أرعجا عظيم عظيم الخلق والجود والأرى صديق شفيع في كنت لكم في مخرجا عليه صلاة الله ثم سلامه عظيم عظيم الخلق والجود والعطاء شفيق شفيع من دجى الكفر مخرجا وذاك الذي لولاه ما كان كائن ولولاه لم نسلك الى الحق منهجا ثم سلامه صلاة توجينا الى الذكر والهدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله يوم الله يا قارب قومو دمو wannan digiri wanda muke karanta wannan littafi mai albarka littafin diwani a yadda muke wannan wannan harafi na jin karami inda walanmu jin karami ne? nan ne? inda walanmu a shehul islam alhaji ibrahim yas yake faɗa cikin wannan haƙarin yake cewa jazallahu أني ظلمة الليل والدجى ففيه ينال الصب للحب مخرجا شو جزا الله أني ظلمة الليل والدجى شو يتي الله يساكا wato duhun dare da ranar duhun daren da alkhairi an gane Allah ya saka min da ni da duhun dare da kuma idan daren ya zama duhu da ɗanɗan nan ya rufu Allah ya saka mana da alkhairi me yasa shirin ke wa duhun dare alkhairi a yake masa addu'a kuma yake saka yake cewa Allah ya saka masa da alkhairi saboda me yace fasiha a cikin wannan duhun daren ne an gane yanalu sabbu da yin soyayya yake samun makarajar wata mafita da hubbi ga abin da yake so a gani domin lokacin da daren ya zama komai ya yi shuru a duniya babu komai ko ciwo ne aka ce ya ji dare sai tashi to balle ciwon soyayya saboda haka majoratin ma'abota soyayya in dai ta kai ta komo takan hana su sakewa da daddare ne an gane mutum sai kasa bacci shi ne ce a wannan duhun daren ya ce ya biyu su yura in najma ko wato ina mai kwana ina mai kiwon taurari wannan tauraron ya zo ya wuce ina kallon sa ba bacci nake ba wannan ya zo ya shige ina kallon sa amma war kullu dukkanin makota da kowa da kowa a wannan daren bakin yana mai bacci ni kuma yunan zimu durran ina mai tsara lu'ul'i wato na lafazi ya ce bal yunan zimu abhaju ya ce kai bari ina tsara abin da ya fi lu'ul'i kyau domin ni ina tsara wato wato abiyat ne a cikin zatin manzon Allah yace tazakkara khairal khalqi na ambaci yan halittar Allah annabi Muhammad kenan baha Muhammadan wanda yake jamilal muhayya da kyakkyawar fuska Allah ya halitta wato zatin manzon Allah mai kyau komai na annabi babu abinda na annabi wanda ba mai kyau bane in ka kalli abu a jikin manzon Allah ba zai yi ka kalli irin wani abu a jikin wani abu ya kai wannan abin da kalla a jikin annabi kyau ba annabi shine karshen kyau in dai ka kalli abu a jikin annabi to an zo cin an zo wato inta har kyau saboda ka shine shehu yake cewa wato jamil al muhayya nabi mai kyakkyawar fuska ne an gane eh sai ke ne sai zama ablaja wato mai kyakkyawan gani da abin da zaka duba a jikinsa ya haɗu kawai ya yi sannan kana ada-ada wato bakin ƙwayar idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah wato ya yi masa ado da shi farin fari ne ƙwal sai aka zizara bakin baki sulit ga baki a cikin fari yaya kana ada-ada annabi mai tsananin bakin kwayar ido ne sallallahu alaihi wa sallama sai zama azimun annabi mai girma ne girman annabi babu wani abin da zaka iya kwatanta girman manzon Allah da abin domin kowane girma daga cikin annabi ya samo hatta ɗabi'un annabi Allah da tashi kwatan fadarsu da ce wato masu yawa ba ko ku aka dace wa innaka lala khuluqin sai ce me ya ɗabi'u ba kawai azimun yana da ɗabi'a mai girma to sau da dukkanin tadar annabi shi annabi dukansa azimun mai girma ne sannan azimun kulki mai girman ɗabi'a dai waljudi annabi mai baiwa ne baiwar annabi kafa baiwar kowa wal ada annabi mai kyauta ne baiwar kyautar annabi ta fi kyautar kowa babu wanda ake gani a ɓuya saboda kyauta sai manzo Allah duk inda mai ungo yake duk inda mai ungo yake in ya baka ya baka in ya baka da zai baka yau ya baka gobe jibin yanzu ka ya iya canza fuska ya ce ka cika takurawa shufa na sai dai kai ka ɓuya da zai baka yanzu in an jima ka dawo ya baka in an jima ka dawo ya baka in an jima ka dawo zai baka shi da kaɗai yake da wata ɗabi'a wadda ta sha bamban da ta kowa wata ɗabi'a ce a ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka kwana baka da abinci a gidanka shine tashin hankali zalla na ce kamar dare yayi ga iyali ga komai amma babu ko kwabo a aljihunka babu a akawun babu abinci a ajiye za ka iya bacci zai yi wa bacci kuwa to shi mazala idan da kai wannan yake yake kasa bacci in akwai abin da shi yake hana shi bacci sai ya fito ya rabar da ya kwanta ya juya ya juya ya juya bacci ya ki zuwa sai tana ya rabar da wasu yan gwalagwalai gwalagwalagwal a kowane ɗan raguwa ya ce ta so ya fito da zagira sai ba da shi ya ce shi hana bacci sai koma sannan bacci ya samu an gane sallallahu alaihi wa sallama sannan shafi'un manzon Allah mai tausayi ne kuma shafi'un shi ne ceto ne wanda mai ukhrijan saboda ceton annabi shine yake fitar da halitta gabaki ɗayanta daga mai daga duhun kafirci eh duk wanda ya wa Allah da da kafirci ya tsaguta ne to wanda ya zo ya tsabo ka daga wannan duhun kafircin aka ɗauko ka akwai wanda ya ce ka ko ya ji tausayin kamar sa annabi ya mana abinda ba za mu iya biyan sama ba na so na gaya muku illa iyaka sallallahu alaihi wasallam wa zaka shine wannan allazi wanda laula ku gabanin shi ba ma kana ka'inu da bai kasancewa ba ta kasance ba duk abin da ka gani da kasantuwar annabi wannan abin da kasance ba dan shi ba babu abin da zai yi walau lahu ba dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba lam nasluk manhajan ila alhaqi da ba mu haɗu da tafarki wanda zai sadar da mu zuwa ga Allah ba da ba dan annabi ba ba zai yi ba shi yasa wannan walau lahu walau lahu shuhu ya kawo ta da yawa a cikin wannan littafin nasa na biyani akwai inda yake cewa walau lahu la tulfi la yadan fa innahu la bazartu hadha alqawli idza kana mursala walau lahu la arba hayati bi lahzatin fa hayyun bi ghayr almustafa badal yatuhmila wai walau lahu ba dan annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam la tulfi la yadan ba za ka taɓa samun wani abu ba a ko ina ko a sama ko a ƙasa ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa ba dan manzon Allah ba ba za ka samu wannan abin ba ba kana ka irin kenan an gane walau lahu ba dan annabi sallallahu alaihi wa sallam in ji ko a da bazar to hadal kaun idan kana mursala shine ya zamo wato iri ga dukkanin kasantattu ma'ana da hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya harci komai kuma da Allah ya tashi wa halitta gata sai zama shine abin aikowa gare ka ka san mushrikai suna cewa yaya Allah zai zai zai turo annabi sai sai turo shi gashi yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa ya sayayya har a zauna da shi a hira in dai Allah ne ai mala'iku ne abokan zaman Allah su ya kamata ya turo mali hazar rasul ya kuru ta'ama wa yamshi fil aswaq law la uzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nazira to rahama sai gare ka aiko maka da irin ka wanda yake da siffa irin taka idan aka aiko maka zaki ka isa kai inkari ne Allah baka dama ba kenan sai kuma baka dama dama a buɗe kofar yanzu na ta aiko malaika jibrilu da safarsa waye yake ce kada ne a to shi yayi yawa amma ai maka rahmatan lil alam a turo maka da irin ka wurin da ma ana bashar muslukum ba ban ta garashi yuha ilayya irin ka ne mutum gashi sak da kunne da hanci da komai kuma har da ya je kasuwa da yake ya kamar da za ka je ka sayya anya ba ba ba ka kofa ba to da an zo maka da wani abu sai ka bata to rahmatul lil alamin kenan walau lahu ba dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama la arda hayati ni ibrahim ji shehu yace wannan ta kai da da rayuwata ba bela hadatin da bi kiftawar ido fa hayyun rayuwa da gairar Mustafa ba tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-badai wanda yake cikakken wata ga yawa mai wani rayuwa kowa ubira a bayyarwa ta kai kai abunta Annabi ne yake shiga cikin rayuwa ka abunta amma in dai ba shi za ta yaudare ka na'am
da alƙalƙa ilmaula bi kulli fi'alihi وفي هجه يبر وراء فلو وآثروا بكل إذاية فقال البرايا للحديثة بودنا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤديها للذكر والهدي فلو هو آثره بكل إذاية فقال البرايا للحديثة مولدا وجاهدهم بالله حق جهاده ونور أثار البلاد وأخرجا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤديها للذكر والهدي ألم يأتهم ما أطلقوه ببدره وقد مذبت الأصيل الحنيفي أبلجا كذا الجزاء وباء بصدمة وولوا فرارا حيث فرعوا أبعدا ليس الله ثم كلامه فلا تجد فيها إلى الذكر والهدى وقد قال للبطحاء جيشا أرغبا فظلوا وقد كانوا من الخوف والرجاء ويا رب هب لي بالأمين وصالحي كما لمراد للسعادة مهتدى وليس الله ثم سلامه فلا تجد فيها إلى الذكر والهدى يا رب هب لي بالأمين وصحبي كما لمراد للسعادة منتجا عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ومن نجا ليس الله ثم سلامه فلا تجد فيها إلى الذكر والهدى da alkhalaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira halitta wato ina ya kira su ta ce lil maula zuwa ga Allah ya kira su da kulli fi'alihi da dukkanin ayyukansa duk wani aiki na manzon Allah wato alhamdulillah kira yake yi i- zuwa ga Allah haka Allah ya tsara ko mai annabi yayi wato wannan abun yana bayuwa da kazo kaba Allah ne an gane an yi kyakkyawar mu'amala da mutane an musu alkhairi an yi haƙuri da da, da wautarsu an yi haƙuri da shirgin su an bi su da dare an bi su da rana an yi da safa an yi da yamma an kira mutane su zo su ba Allah kada mutum ya saba ya halaka ya saba ya tafi lahira ya shiga wuta so da duk wani aiki na na annabi ya kirawo halitta zuwa da wannan aiki ya kirawo su zuwa ga Allah ne wa fi haqqihi a cikin haƙƙin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyaushe ya gado yake yin safiya waraha ya yammaci wa adrada kuma ya duhunta ya kai dare safiyarsa da yammacinsa da darensa ko shi a cikin kira zuwa ga Allah yake an gane amma duk da haka saboda dan adam kalauhu sun suka ji annabi wa azauhu suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam bi kulli izai da dukkanin cutarwa kaga saboda cutarwa ma sai da suka ce ya fita ya bar garin wai wai ba garinsa bane annabi ba maka ya koma madina wani sama suka yi bacin suka koma gari kaza ba ya bagarin ya bagarin har suka da bai bagarin ba aka yi sammako aka haɗa tsagiru su zo su su far masa a su kashe annabi Allah ya masa izini da fita ba in ba da rashin rabo kai ka ga abin da fika ka san ya fika ba dan adadin da da zai kalla manzon Allah yayi inkarin yayi inkari sai idan wanda aka ya ta dalle shi a zatin sa kawai ba zatin sa ba irin zatin ka bane zatin annabi ka kalla ya kamata ka ce eh lalle wannan Allah ne ya aiko ka a iya halittar sa kawai halittar da Allah ya masa haka wajen mu'amalarsa sannan komai komai na duniya ya sallama wa annabi sai kafirin mutum da kafirin aljan idan ya ɗibi ƙafan kwani a hannunsa ta zubi suke ba in ana yin rana in ya biyo hanya girgije ne ke sakkowa ya masa inuwa idan ya taka rairayi ba a ganin sawunsa ba in ya taka dutse kuma sai a ga sawunsa ko ya shafa turare ko bai shafa turare ba ƙarshi yake yi ko ba za ka ji ƙarshin a cikin jikin wani ba sai idan mutumin ya yi mu'amala da annabi ko ya ga gaida annabi to wannan ya kamata in yake ni annabi ne ka ce a'a ga amana in ka ba shi ajiyar kuɗi ka- wa- maƙiyan fa ba za su iya ba wa ɗan uwansu maƙiyan ajiyar kuɗi ba shi su iya ba wa ajiya to ya waya kenan kuma wannan sunan da kuke da kuke gyara ce masa aminun lahi ba mu muka sa masa ba su abokan adawa su suka sa masa aminun lahi wai aminu a mutakkin kenan idan ka bashi naira goma goma misali nake fa a ce ka ka naira goma goma sai ka bayar ajiya idan aka shekara ɗaya ka zo ka ce ɗauko naira goma goma zai ɗauko maka ya baka kuma ba irin sai canzo ba a su ne kuma in za a kwana ashirin ba ya abinci a gidansa ba ba zai ka taɓa ta ba suna nan akwai mu'amala ko to amma duk da haka dan adam zai fi kalli dan adam gashi da a yadda ya Allah ya jarabe mu da san wannan dacijo Allah ya lamunce mana ziyararsa akai akai albarkatun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama faqada baraya amma manzon Allah sallallahu alaihi sai wato ya ja halitta wato lil hanifati wato mulija mulija yana mai sadar da su lalhanifati zuwa da addini ne ƙaƙƙi lalhanifati ko wata ba milata ibrahima mai hanifa da shi ne addini wanda ke da ƙaƙƙi ƙoƙar zuwa ga Allah shi ke kira addini hanifi wajen hada hu duk da aka fa sai da aka gwamza sai da ya yaƙe shi amma ba don ra'ayin kansa ba ba su cutar da shi ba fillahi a cikin Allah ya ayyuhal ladina amanu ah wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabiku wama ja'ala alaykum bidini min in haraj laka bikum ibrahim ba shi suka cutar ba ya dauki makami a sun ibin Allah ne kuma da sun ibin Allah da sun tsaya a inda suke sai a yi alƙawarin amana duk faɗar da manzon Allah ya yi muna yawa kafiran duniya su sani ba faɗar da annabi ya kai hari ha kawai annabi ya kai maka hari bai taɓa yi sai da faɗar kare kai ake yi faɗar kariya ne faɗar kare kai ne a to komin wato haƙuri na in zai ka za ka kawo duka yana sa nun kare to garin kare wannan naushe kan na fasa mai ido ba Allah ne ba da sa'a to manzala sallama wato yayi jihadi a cikin Allah mutakar jihadi wana wara aqdaral biladi sai da manzala sallama ya haskaka dukkanin sasannin duniya aka daina zalunci aka daina kafirci aka daina cin hanci da rashawa aka daina kwace da fashi da makani wa asara da annabi ya sa fitila ta musulunci a ko'ina da ko'ina alam ya tafi ma kada kalauhu bai badar bifo shin su kafiran maka wato a ina ne yawwa shin abinda ya haɗu da suka haɗu da shi a yaƙin badar bai zo musu ba ne a sun ji abin da suka daɗana duk irin abin da suke yi sun gane ba tsoron sa ke ji ba amma fa ƙarfin su domin a wannan yakin ne yakin da aka aka rusa wato tudun kafirci a duniya kenan tun daga ranar kafirci bi ƙarin toro kowa a rusa shi duk wani wanda yake wani ne har abu jahalin ana ta kashe shi na'am sannan wa kada ba zaga dinul hanifi addini hanifi wato wanda yake da kake zuwa ga Allah ba zaga yi haske a balaga zama ya ta ko ina da ko ina kaza fa uhudun uhudan haka na ayatin uhudu ja'u wayannan mushrikan larabawa sun zo wa ba'u suka koma bi sadmatin wato da da da asara an gane wafallu suka bada baya kirarar suna masu gudu har su marrubu aja lokacin da razani ya rawar daga su kaga an rusa su kenan na'am sannan wa kada kada janshin aramramar lil batahai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo rigina ta yaki mai tarin yawa aka zo cikin kwarin maka aka yi aka samu fatawa makata da sun kore shi sai ga shi sun zo suna cewa ya haƙuri mun san ka da afuwa mun san ka da yafiya fazallu suka kaskanta wa qaddanu kowannen su ya sallama saboda me yana son saboda tsoro warraja da- da kuma kwaɗayin cewa shi mai afuwa ne zai yafe musu sallallahu alaihi wa sa- wa sallama saboda haka fa ya rabbi ya ubangiji ji shehu ibrahim yace habli habani ne kamala muradi wato cikan nan ta ta me ta ta abin da nake nema ya zama me muntijan lissa'adati mai haifarwa wato ga arziki da duniya daga lahira Allah kai mun haka bil amini bi jahi amintaccen Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa sahabihi da sahabbansa alaihi salatu lahi suma salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga annabi Muhammadu Yusuf Ibrahim mal ali tare da alayin manzon Allah was sahabil kirami da sahabbansa masu girma wa man najar dukkan wanda ya zama ya kubuta ya ba annabi Allah ka shi a cikin wannan salatin to kaji حرف الدال جزء الكفر إلا وإمام محمد sallallahu alaihi wasallam أبو القاسم الماهي الدلالة أحمد فيشكره درسي ونفسي ولملكي فالتعرف والمنتقى والممجد وليس عبد الله ثم سلامه ثلاثة أكيها يرضي ويهدي ويشعره بالي وحالي لعلني على كل حال يصفيني محمد شفائي لأمراض مديحي جنابه وهذا سلاحي وهو سيف المهند وليس عبد الله ثم سلامه ثلاثة أكيها يرضي ويهدي شفائي لأمراض مديحي جنابه وذاك سلاحي وهو سيف المهند نبي به قد فاز كل مقرب لدى الحضرة العليا فذاك المصطفى وليس عبد الله ثم سلامه ثلاثة أكيها يرضي ويهدي dujal kufri duhun kafirci dallahul imamu muhammadu wato annabi muhammadu wanda yake jagora ya yaye shi abul qasim shine baban alqasim mahi balalati ne shafe bata nau'i nau'i bata bata wane ne wannan ne ahmadu kenan sallallahu alaihi wa wa sallama fayashkuruhu birsi takaddata da Allah ya lamunce mun na ɗauke ta nake yin rubutu a kanta wannan takaddar ba ni ba takaddar fayashkuruhu tana gode wa annabi wadda kifi haka na tawadar da nake rubutu a kan takaddar ita ma fayashkuruhu tana gode wa manzon Allah ga ga takarda ta gode wa annabi me yasa ta gode wa annabi ban rubuta alfashi a kanta ba ga tawada tana gode wa manzon Allah me yasa take gode wa annabi ban rubuta al- a- ban rubuta alfashi ita ma da ita ba kaga me na rubuta kenan yabo ko to in na rubuta yabo me- da me zan karanta da harshe na to wala kalaki shi ma harshe yana gode wa annabi kuma wannan godiyar suna ta yin ta da jihari tsawon zamani fa hawal muqaffa annabi shine abin zaɓin Allah wal mumajjadu shine abin tarawa girma dukkanin wani girma ba wanda yake girma ko mukantarsa girman yana wajen manzon Allah an gane kuwa wa yashkuruhu qali kai ko shi kage nayi magana ali magana ta tana gode wa annabi ne wa hali haka halina ma la'allani ke ta iya zuwa wato me ala kulli halin yastafini muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kowane hali nake ya zama ya ya zabe ni ya ya tsarkake ni a koma ya nake annabi ya zama shi- ya zabe ni nake zo karanta abinda karanta abinda kake karanta abinda kake rubuta mun ji ala kulli halin yastafini Mu- Mu- muhammadu kaga akwai akwai sha'irar da yawa yi suna nan iri iri barkatai ga su kala kala gasuwa na gasuwa na gasuwa ne to ai ba ko kakare na yau yaban a ce an zo a ce ni ka shiga karanta kai haka nake so Allah ya mutu sallallahu alaihi wa sallam ka san a fadar annabi ba a tawaru ba ba a tawaru inda ya shafi annabi a baka hakinka idan annabi ya sha abu dama yake bayarwa baya bayarwa hagu abdullahi dan abbas ne yake a nan hagu yana a abdullahi dan umar ne yake damar annabi yana yana yaro karami sai dana bakar yana nan sai wanda Allah ya sha nono sai jo ya kalle shi yace ga da tijo yace wata sai Allah haƙi ne ya bani eh me dalili abu ya fito daga wajen annabi a fara baka tukunna da wani abu da ta ce a bashi to da ka ba dan kafa tutur ake takawa so da kai tutur naka ne haɗin ka ne sai bashi sai juya inda annabi ya sha sai kafa kai daidai gun kana wanda ake nema kenan sallallahu alaihi wa sallama shi yasa yace ala kulli halin yastafini muhammad a kowane hali annabi ya zabe da tuzo karin amu wanda kafira ta ta an gane sai ka shifa'i warakar ibrahim da amuradi da rashin lafiya ka san warakarsa madihi jana baku wato yabansa da sakannin manzan Allah shi ne warakarsa a kan cututtukansa wa za ka filahi ya ce kai wannan fashi ne makami na kuma wahawa saifi shi ne takobi na almuhannadu takobin ba ta rasha ba ba ta najeriya ba ko ta inugu a ta indiya nabiyun ko shi wani irin annabi ne mai girma mai daraja mai ɗaukaka bihi da alfarmar da Allah ya yi masa ne kada faga kullum muqarrabun dukkanin wani abin kusanci da Allah da albarkacin annabi ya samu wannan kusancin da Allah an gane fa zakal musamman dama ko shine abin nufi la da hadaratul aliya ranar bada kuke Allah baya nufin kawai sai ku sai manzon Allah annabi shine nufin Allah kawai na'am
وصحبي وآبائي ونفسي بذكره ولا بلا فخر على الكل سيد فما فخره إلا الأبودة لم يرم سواها وذاك الفخر فخر مخلد ليس بالله ثم سلامه سلامة الإيمان عليه يهدي ويهدي صلاة الله ثم سلامه لذاك بها دهرا علاء وصولة عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها ما لم ينله مصور وليس بالله ثم سلامه سلامة الإيمان يهدي ويهدي
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أهدي لديه موكل عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العبد بهذا الوحيد وليس بالله ثم سلامه سلامة ana sa الإيمان يهدي ويهدي
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يسقى ماء وورد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها شمل العدو مفدد وليس بالله ثم سلامه سلامة الإيمان يهدي ويهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها شمل العدو مفدد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أنوار الدار توقد وليس بالله ثم سلامه سلامة الإيمان يهدي ويهدي عليه صلاة الله ثم سلامه ويقبلني طه الأمين ويقصد عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكونا الأمين ووحدوا وليس بالله ثم سلامه صلاة
fasa abi wala mushuru ce kaga arzikin Ibrahim wa aba'i da arzikin iyayen Ibrahim wa nasli da arzikin yayansa duka wannan da zikiri yana cikin ambatan manzon Allah ne wa zaka kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidun shugaba ne alal kulli akan kowa da komai bila fakari wannan ba alfahari bane haka abin yake muna alfahari bane annabin kowa ne shugaban kowa ne fa ma fakuruhu annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da wani alfari shi ba Allah bane bashi da wani abun takama ko abun wato wato burgewa illal ubudatu ba sai kace shi ba Allah ne ba wani suna za ka gyawa manzan Allah ya ji daɗi kamar ka ce masa Abdullahi shi ne sunan da Allah ya fi kiransa da shi suna wanda ya kuɗi ɗaya a cikin alƙur'ani Allah ya kira shi da da sunaye da yawa ya fi kiransa da wato da da kafi na na muhaɗaba amma sunan da Allah ya kira shi da shi Abdullahi Abdullahi Abdullahi ya kira shi wajen ya fi wajen kusan guda shida kaga akwai da kin su ba da lazi asara sai ce ne ya afu ai manzon Allah ne akwai da kin tabarakan lazi da zalla qur'ana ala abdihi ai shi ne kaga tan da mutane suke cewa Allah yana riki ya riki da ko walin kana lil rahmani walad yace fa ana wallu ne abidi to haka dai sunan sunan da Allah yake kiran manzala da shi da annabi ke kira shi shi ba mafi daɗi ya kace wasu Abdullahi muƙabi ne ai to wannan shi ne lam yarbu ha annabi bai nemo wasanta ba wa za ka fakhru wannan alfahari ne kuma fakhrul mukallabi alfahari wanda ke da wani sallallahu alaihi wa sallam sadaka alaihi salatu lillahi summa salamu wannan salatar da shugaba yake yi ku dinga ji kuna sanin ya ya ake roƙar abu da salati alaihi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga manzon Allah an gane a da albarkacin wannan salatin ala'un ɗaukaka wasu gado da shuma gabanci ya tabbata da zakiriha ga mai ambaton wannan salatin a daren tsawon zamani alaihi salatu lahi suma salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama analu biha da albarkacin wannan salatin ne isami wato malam ya nalhu kusawwadu dukkanin wani mai shugabanci bai samu abin da na samu a wajen annabi saboda albarkacin wannan salatin alaihi salatu lahi suma salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah salatin saka biya da albarkatun sa ne ahadi alƙawari na tsakanina da annabi da rai na soyayya ya zama muwa kabi abin karfafawa da zai ke a wajen annabi alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah da tabbata ga manzon Allah salatin biha da albarkatun wannan salatin ne da al'abdu wannan bawa wato Ibrahim zai zama mai mu'ayyadu ko to abin alfafawa kenan eh addara tsawon zamani alayhi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salatin salatin biya da albarkacin sa ne ustazima'un za a ci shayar da mu ruwa mai daɗi daga fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa warrabu da kuma masu gangalwa zuwa wajen mu su ma su shayar da su ruwa alayhi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga Annabi Muhammadu salatin biha da albarkacin wannan salatin da shamrul adumi taruwar makiyana da zama mubaddadu abun kaddisawa alaihi salatu Allah summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah salatin salatin biha da albarkacin wannan salatin ne anwaruha a cikin cikin ta tubadu ta zama ana kunna mana ita a dara tsawon zamani alaihi salatu Allah summa salamuhu ratar Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da albarkacin wannan salatin ne wa ya kamalu ni dahal aminu annabi wanda yake abuntaccen Allah mai suna daha ya karbe ni wa ya shi kuma ko shi don annabi ne yake niki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaihi wa alihi kirami sahabi salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga Allah manzo Allah masu girma da sahabbanza wa man sadaku najal amini da dukkanin wanda suka haɗu a tafarkin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake amintaccen Allah suka zama wa wahadu suna kare ta Allah na'am
والمصطفى من لم يزد بأراه هوى في تسليم الإذن سبيل السلام في اتباع صراطه والبعث للمولى وليس سواه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نجينا يجري ويهدي على الخلق المولى بكل نصيحة فلبى الذي قد سال عنه شقاه أتيكم وهو خير الورى بعد رسلهم أبو نعصر الفاروق بعد تلاه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نجينا يجري ويهدي عثمان ذو النورين والليل سيدي أبو حسن سنو النبي وثناه وطلحة سعد والزبير سعيدهم وعامر والأولي زين ملاه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نجينا يجري ويهدي وطلحة سعد والزبير سعيدهم وعامر والأوفي زين ملاه وخير قرون ثم قلب يليهم وقرب يليهم فضلوا بحباه عليه صلاة الله ثم سلامه نور صلاة تركينا إلى الذكر والهدي
wato wannan harafin akwai wani abin ƙari a cikinsa akwai ashirkul mubashirin guda goma nan mutanen mutane goma da aka da annabi ya ya furta cewa yan aljanna ne to na ji shi Ibrahim duka ya kawo su a cikin wannan wannan harafi saboda ka a tattaro wannan su gobe a a bugo takardar a rubuto ta a kawo ta nan kowa ya zama ya samu wayannan ah, sunayen sahabbai kuma a yi ƙoƙari a sasa cikin ƴaƴa duk gidan da yake so Allah ya saukar da alkhairi ba a sa wa- wani irin sunaye kai da kanka da kanka za ka kake ja kanka alkhairi kuma kai da kai da kanka da kanka kai kake ja kanka kishiyarsa idan ka haifi ƴa mace idan kana so a Allah ya kalle ka ya kalli gidan sai ka sa wa ƴar sunan ƴar manzon Allah faɗi wata zaharawa idan ƙara samun wata ƴar sai ka sa wata ƴar A- Aisha idan ka ƙara samun wata ƴar sai ka sa mata Khadija idan ka samu wata ƴar sai ka sa mata Hayatu Sadiya wayannan babu wanda bai wa zatin manzon Allah hidima ba wayannan wayanda muka lissafa din nan saboda haka in ka samu kuma ɗa namiji ka nemi ah, sunan man- sunayen manzala da sunan da sunayen sahabbansa da suka yi masa hidima shi Ibrahim ya taɓa kai mutum goma maka a Misra dukkaninsu wannan mutum goma da shi Ibrahim ya kai babu wanda ba ba Muhammadu ba ne Muhammadu Mamunu, Muhammadu Mustapha, Muqtafa, Mujittaba, Muhammadu Naziru, Muhammadu Laminu, Muhammadu Bashir, eh, Muhammadu Muktar, Muhammadu Mahi. Mutum goma shugaba ya kai su lokaci ɗaya ba aka ɗiba su je Misra su yi su yi- su yi su karanta digiri na farko. Shugaba da ya biya kuɗin na farko da suka je su kuma jami'ar suka ba su scholarship su yi na biyu su yi na uku a wajen saboda me muhammadan da duka suna ku ayyama dukkan ku ayyama sun ɗaya ne eh yanzu duk inda mahaifin ku yake masoyan manzan Allah ne wannan wasu da suke ba da shaida ba mu ba cewa masoyan annabi ne ka san banda zamani bai da ra'ayi a kallon mutumin shugaba ba ce ba son annabi ba zai yiwu ba zamani ne kuma wani lokacin naka shi ke ba da kai naka shi ke ba da kai haka ne idan wani mutum ya zo yanzu da mai rage misali yadda za a gane za ka je yana jan hausa kaga abinda duniya za za ta fassara ka musam- musamman idan a kano kake zaka ce wannan musulmi ne haka ne ai ka yi cewa shi ga gaba ya ma sallah ko musamman ka- ka ka ga ya sa malamalin ya sa hula har da rawani ba misali ka iya zuwa yanzu kaduna irin wajen rijiyar ɗin nan wajen zafin kasar da waye ka ga mutum da irin shigarka ba musulmi ba ne har ka dace masa yakubu ko barau ko tanko ko wani suna makamacin wannan har da rawanin sa wani wani ma za ka yi ba maki wai wai wai dagaci ne ko ko mai unguwa ne ba ya tsalla to amma da zai yi wani abu sai a ce musulmi ne yayi jama'a ana gane kuwa idan wani mutum ya zo ya fake da shi Ibrahim ya yi shirme su mutane masu ji a gani masu gani kan su kalli wannan mutumin su kalli su waye almajiran shehu Ibrahim da shehu Ibrahim zai zo yanzu shi wannan wanda yake shirme ba lallai shehu Ibrahim ma ya ji gidansa ba a bare ma je ba kawai shi ne ban ba magana da farko a hannun wa zai sauka yanzu buga muku misali shehu Ibrahim ya zo kofa waita dole a gidana zai sauka dole ne a haka ne ko ba ka bane ba na yi ba kaina bane dole a nan zai a nan nan ne ni ne mai masaukin sa ko ina sallah ko wani sallah to dole ka kalla a kofar ta kyau ba na hukunci ni mutumin kirki ne ko ni mutumin banza ne haka in ka je gwada bai haka ka kalli malaman gwada bai in ka je kofar da wani kalli malaman kofar da wani in ka je ko ina ka je malaman da suka tarishi shi Ibrahim ko malaman gari sun san wayannan malamai ne su suka ce mun yadda kai malamin mu ne duk lalacewa ka san shi da jani malami ne ko mun lalacewa ka ka san malami ne duk lalacewa ka kuma ka san mutumin kirki ne duk lalacewa ka ka san shi wace kuma malami ne kuma ka san mutumin kirki ne haka shewa mai hula shewa la kurkuru ya rubuta a jikin littafin sai ce na ga manzon Allah ido da ido ba a mafarki ba a fara buce kwana na kawai littafi ina da shi wasu mutane sun yi littafi wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi suna rubuta suna rubuta har da shari'a Ibrahim Sale a ciki sun rubuta shari'a Ibrahim Sale amma da shoki shoki shoki Ibrahim ne kai kuma da baka san fari ba baka san baki ba ka zo ka race hoton shi wadanda ka tara gashi ka ce kai ma iyas ai ba ba ba ka huta kai ta kara mana ba nauyi kake kara mana ai ɗariƙar da ko taba ba a sha taba in kana shan in kana shan taba kai ba ɗan tijjaniya ba ne taba fa in an shiga ba a fita ba a haɗa ta da wata ba jarar wani wali sai wani da ke cikin da rike shi wa Ahmad Tijiyan za ka kula da sallah za ka kula da sallah da yake cikin jama'a eh da yake cikin jama'a kaga jami'i kenan ka kula da ita in mace ba ta girma mijinta kar a ba ta rike shi jani in da ya bin ubansa kar a ba shi da rike shi wani jani haka ba wannan suna daga cikin ƙa'idodin da ake ba da za a ba da ɗariƙar karatun alƙur'ani salatin annabi istighfari la ilaha illallah ba a shan taba ba a shan taba me yasa ba sai ba shan giya ba ana mata da kan an ga maka kan ka shan giya ko me yasa ba sai ba sata ba ana ma ai tun a san tun kafin ka shigo cikin cikin abu ai kace wannan da haramun ne wannan taba ita ake ake da kokonto a kanta a haramun ne ko ko halal ne to mu anan nan nan haramun ne in ka fita ba je mana ka bi to gaskiya to ana ka samu halak kaza ne kaza halak ne kaza halak ne kaza halak ne waye kuka waye kuka ba wata sura ba wata sura da aka sofar a gidanku to sai aka ku bar mu huta mu ɗariƙar mu ɗariƙa ce ta ayi karatu da abin da ka tawo hijabi hijabi kai da hijabin da hijabi ne ya tattare ka ta kasa ta kasa ture shi akwai akwai hijabin da ke talauci baka da kokon mu kana wani wai wai wai hijabi da hijabi nan saraka ɗariƙar mu ɗariƙa ce ta sani ta masana ɗariƙa ce ta ayi abu sosai tukuru tun muna shekara muke muna yan shekara goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar muke satu mun gama da ƙwararri cikin kaga kuma ka ce wani wai duk hijabi ne kai bai kai bai ka gama da bai ka gama da shi tukuna a dai gyara a dai gyara shi ibrahim bai ce kar ko a yi sallah ba ba za kuma ka hana mu mu faɗa ba in ka gama karka karka gashe mu karka kula mu ba za ka yi mana cewa rai bai cikar kowa ya sallah ba sunansa masallaci mai tafiya cewa rai ba sunansa ne da kuma taɓa cewa haram halak ba sunan haram haram sunan halak halak da Allah kuna gane tun da muka zauna nan kun ji an faɗi wata kalma wadda ta yi wani nauyi eh sai sa muka kira fassara diwanin alkuwait yanzu mai shi bala yake faɗa akan annabi in ka in ka in ka in ka saba ka san ka sani in ka zage shi kuka tsine masa dan wani yayi wani abu kai da Allah kuma Allah ba zai baka ba zai fasaru eh to gobe sai sai fasara wannan shine eh wannan shine so da a kula sosai a rike dariƙa babu abin da yake cikin dariƙa banda alkhairi kai sallaka kai azumi kamar da kowa yake kai sallaka kamar da kowa yake kama kama ku wani dagewa wajen kula da ita haka ne ya yanzu yau dinnan da duk ba da mota azumi ba to kuma mun yi wazifa kai da baka zai ba mun fita dama dan adam yana kuma mutum ne da abin da bai zama dole ba dariƙa ba dole ba ce amma tunda mu mun hallaka kawai ta zama dole a kanmu ko ba wanda zai za mu karanta masa abin abin da muke karantawa duk karatun sai yake ƙarya ne ko kai ne dan ba'ura duk karatun ka ga da kake baka baka isa ka kora dariƙa ka ce ba addini bane Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih bai ta ce abin da ake tattargima akan da ba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن لما أغلق والحاتم لما سبق على رسول الله والهيك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هذا قدره ومجد أنا منين menene kai sarki larabci sai ba daidai ba ne hada zaka ce ba ta shi annabi bane ai ba kira sunan mahaifiyata a ciki ba kai ba da kuma in kare ba kira sunan mahaifiyarka a ciki ba ba sunan mahaifina ba sunan mahaifinka sai kai Allahumma salli ala Muhammadin Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu alfatihi da mawa gudika annabi Muhammadu mabudin abin da zai ka arfe annabi Muhammadu shi ne ki masa abin to shi Allah yake bude a abu sannan alfatihi da mawa gudika wal khatib da mawa sabaka shi annabi shi ciko ne na dukkanin abin da suka gabace shi annabawa da mursalai dukkaninsu aikensu zuwan manzan Allah shi ne hatimin nabi'ina sai da annabi zama cakin ya cika wal hatim ne ma ya sabaka sannan nasirin haƙi min haƙi ne shi mai taimakon gaskiya ne da gaskiya sannan wal hadi annabi sallallahu alaihi wasallam mai shiryarwa ne zuwa ne siratal mustaqim harnya madinciya sannan sai sai aka ce wa ala alihi Allah cin za ta bisa alayen manzon Allah waya nawa za ka yi Allah haƙa kadirin kai kai salatin bargwadon kadarin annabi Muhammadu a wajenka wa bi idarihi da idarin sa a wajenka da kadarin annabi Muhammadu da idarin sa al'azimi da girma menene wannan abin da ba daidai ba haddada wani zai hana ka shi sa nake ga mutane kullum a cikin salati wato ba salati ba na musulmi bane wanda duka jira inkarin wato salati musulmi ne zalla talaka ne domin cewa Allah ce inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi yace ya ayyuhal ladina muslimuna ya lanu ya ya ayyuhal muslimuna aya ayyuhal ladina amanu magana ce ta imani to sallu alaihi wa sallimu taslima zaka a karɓar da ɗan riga a shiga a tsarka kariya wanda duk kuma ga yana yana yin shirmansa kakannin sai ta gada ba ɗan riga ba ba shi ba ba ba abin da ya haɗa shi ba da kin yi zalla ina nana tawa ba abin da ya haɗa shi ba da kin yi azumi ko da taɓa cewa halal haram ba haram halal sunan halak halak a wajen shi Ibrahim sunan haram haram an gane shi ne harafin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah da mu zauna lafiya Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da imanin mu da addinin mu Allah ka rasa ma cikin yana ka Allah ka tare mana fada Allah ka goyi da bayan ma shi komai Allah muna kamun kafa da Annabi Muhammadu Mhm. sai kaɗan ba sai kaɗan kautar wannan hali wato da ake ciki a cikin a Najeriya na rashin kuɗi da rashin abinci da babu da kai yawa Allah muna kamun kafa da annabi Muhammadu Allah ka kawo al'ummar musulmi sauki Allah ka kawo al'ummar musulmi rangwame da afuwa Allah ka sanya lutufi wannan azumin namu da muka fara yau Allah muna karin kafa ka sanya lutufinka da yardarka da ya cikinsa cikin sa da zama duk abin da za mu roƙa cikin wannan watan Allah ka amsa dan albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka iyamu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi ya'yanmu Allah ka tarbiyyantar mana da su Allah ka ɗora sa kan wannan gwadabe da muke kai da barkatun annabi Muhammadu Allah dukkanin wanda yake tare da mu zahiri da baɗini Allah ka san da yake damun sa Allah kai masa maganin abu Allah ka san da yake nema Allah ka bashi Allah ka san abin da Allah ka san abin da yake so kai maza Allah kai ba barkatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin. Amin. Mhm. Alhamdulillah. Amin. Amin.
Zawiya Allah ka gina ta don ginin da annabi yau Madina. Fatiha, salatul وعلى آله حق القدر ومجداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ana sa wannan karatu a gidan rediyo na sara karfe uku da gari da sata nan da rana uku da rabi da rana Allah saka da ne har ma akwai alƙawarin mu da kai ina ka shiga